من الشيطان الرجيم أولم يكن لهم عالم أن يعرفوا العلماء بني إسرائيل ونزلناه على بعض الأعجمين فطرحوا عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك تركناه في قلوب المؤمنين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منكرون أو عذابنا للتعجيل
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة Yanwa musulmi muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai tuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar laraba a yau muna sha biyar ko sha biyar ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da hudu ne ko hudu ga watan uku na shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya insha Allah har yanzu dai muna cikin wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ta 50 ina ji haka ne ko insha Allah yau za mu tashi aya ta 51 kenan muna cikin bayanin Allah subhanahu wata'ala yana bayyana mana yanzu kuma ni'imomin da yawa bani Isra'ila can an yi su a dunkule yanzu kuma ana rarrabe mana dalla-dalla daga wacce ni'ima zuwa ga wani ni'ima yanzu ni'ima da muka tsaya kan ta gashe ita ce ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsaga musu teku sa'annan a lokaci guda tekun ta bushe da hanya suka fice Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka makiyansu a gabansu wannan ya nuna mana ayar Allah wajen tsiratar da masoyansa da kuma hallakar da makiyansa kawai abin da ake bukata a gare ka dan uwa musulmi wallahi kawai ka tsaya ga addinin Allah ka bi umarnin Allah kawai shi kenan ka bar wa Allah saura in dai har al'umma wallahi musulmi da baki da duniya da za mu koma mu tsaya mu saura kafan mu mu dinga bin umarnin Allah duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce muna aikatawa duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ce mu muna hannuwa wallahi za mu sha mamaki duk waɗannan abubuwan da waɗannan shaidanin nan jimajimin kafiran nan matsiyata da suke yi a duniya suke walaƙanta musulmi suke kaza ne wallahi kawai laifin daga kanmu ne musulmi Allah ya mana ni'ima amma muka bijire wa ni'imar Allah subhanahu wataala amma al- sunnar Allah ba ta canzawa a bayan ƙasa ko da kai kaɗai in dai ka tsaya da Allah subhanahu wataala kai tawakkali da Allah ka yi da al'amarin daga Allah subhanahu wataala ka bauta wa Allah yadda ke so ka yi san abin da wallahi za ka sha mai wajen da Allah subhanahu wataala ke biya maka bukatar ka yadda kake ganin abu ya kun kare ka jira jiraji ya ga kai da shi sai da Allah ya da maka mafita yanzu ku duba wannan bai aya ce Allah na ga su fa raji-raji ga teku gaba ga baya maki har suna cewa kawai su kenan an kare mu da an ta kare da mu inna la mudraku a an gama kai amma ni annabin Allah annabi Musa ce musu bari a a ina ma iya rabbi ina tare da ubangiji ka gaji shi kai bai san ta ina za a kulle musu ba amma dukkan su yi imani ya yi imanta ubangiji na tare da shi kuma sai ya fita mu- ya fita musu mafita a nan take kuma Allah ya kawo musu mafita aka ba shi ubangiji aka ce ko bi fito sandan ka ga shi kuma suka samu tsira to wai wannan ba wai su kaɗai ba Allah ya ke kance ko da waccan al'umma ne kaɗai ne a'a dukkan inda musulmi yake wallahi idan ya rike Allah wallahi insha Allah za ka sha mamaki ma'ana ubangiji yana nan yadda ka zaci ubangiji haka zai zace ka haka Allah subhanahu wa ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam faɗa a cikin hadisin qudusi Allah ya ce ana inda ana inda zanni abdi ina na a yanda bawa na ya zace ni in ya zace ni da alheri to alheri zai gani in ya zace shari kuma ya zubillah amma in dai ka kyautata niyyarka ka kyautata ikhlasinka kake yi abin da Allah ke so kake kake yi taraddadin komai ne a rayuwarka wallahi Allah zai huda mu da mafita shi yasa ya ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja to wanda ji tsoron Allah Allah sai ya sanya ga mafita duk inda kuke a kurce a rin a rantsafe a cakuɗe a rigije a yi menene in dai ka yi imani da Allah wallahi Allah sai ya huda maka mafita insha Allah kenan wannan tsara ne na uwa mu dage mu tsaya ga Allah ba wani abu ne da kuma kawai danne zukatanmu ne mu tsaya abin Allah subhanahu wa ta'ala mu tsaya aikin Allah subhanahu wa ta'ala yanzu ne kowa yana so ya je ya kwanta shi ya buta shi sai mai je ya shaka dasa amma duk muka ajiye muka dawo muka ce za mu saurari maganar Allah wannan karfin zuciya da muka nufa shi ne ga imani kawai ka danne zuciya kan ka tana son yin abu ka ce a'a zan tafi zan aikin Allah zan je da aikin shi ne imani Allah ya hana abu ka ce to tunda Allah ya hana ko ne shi na bari wanda shi ne kaga a nan darasi da zama ɗauka na farko cewa ayar Allah duk inda masoyin suke duk inda waliyin Allah ya ce waliyin Allah masoyin Allah saboda haka shi kuma a cikin ga cikin arba'in alhadis hadisin kudusi Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ake a zama masoyin Allah da zakarai masoyin Allah kana aikata abubuwan da Allah ya ɗora maka da wajibi kuma ka haɗa da nafilfili sai ka kasance wa amal min al sai ka kasance da cin makusanta da mun Allah ba wai zaɓa ne ba sai kabila wani sai malamai sun zama da kusa da Allah sai wace da oh kowaye mana ya danganci imanin ka kokarin ka da Allah subhanahu wataala shi yake kusantar da kai da fatar ubangiji to kun ga gashi saboda imanin su da Allah Allah ya tsiratar da su daga maƙiyansu ya hallaka maƙiyan nasu a gabansu domin fir'auna ya kai wani iri yadda suke tsammani su wasu ma suna ganin Allah ne saboda bala'insa da fitinarsa da ƙarfinsa da buwayarsa da abubuwa ƙarshen da ba mamaki inda ba a hallakar da shi a gaban su ma har yanzu bin da shi a yanyan yanyan ne kai amma sai Allah ya nuna musu a idansu kai kenan wuta ma wata ni'ima ce don su samu nutsuwa tabbasu suke da garantin labari da a gaban sun gani ina ba ta an gani shi ma kun ga ta ni'ima ce Allah subhanahu wa ta'ala ya annabta to sai Allah subhanahu wataala ce ni'ima ta gaba mu je karama
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ وعد موسى أن اتخذتم العزم من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم لعلكم تشكرون
Mm.
وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون
To, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya tunatar da ni, ya tunatar da bani Isra'ila ma'ana tseratar da su ni'ima da ya musu, ta farko ta wajen tseratar da su daga azabar fir'auna. Yake yanka musu ‘ya'ya maza yake barin ‘ya'ya mata su ma kuma a matsayin bayi masu hidima. a ba haka Allah subhanahu wataala kuma ya tunatar da su ma'ana ni'imar da Allah subhanahu wataala ya na tseratar da su daga kamunsa bayan Allah subhanahu wataala ya tsaga musu ceto yanzu kuma ni'ima ta gaba har yanzu ni'imar Allah yana tunatar da bani Isra'il sai Allah subhanahu wataala yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 laylatan thumma attakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa har yanzu ya bani Isra'ila ku tuna ni'imar da muka yi a gare ku muka yi da iyayenku ni'ima ga iyaye eh kuma ni'ima ce ga ayya Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa idwa adna Musa 40 laylatan lokacin da muka yi alƙawari za mu bai wa annabi Musa littafin at-taura saboda haka ya zo za a yi miƙafi da shi da ubangiji na arba'in na lela mana kwana arba'in su gana da ubangiji wannan abu kuma ya faru bayan an hallakar da fir'auna da aka hallakar da fir'auna sun tsallake kuna gane yanzu an hallakar da fir'auna yanzu nutsuwa ta zo musu yanzu wani ne Allah subhanahu wataala ce su zo- annabi Musa ya zo za a ba shi littafi littafin da bani Isra'ila za su yi aiki da shi domin su tafi akan tsari da tafarki da shari'a ta Allah subhanahu wataala ma'ana ba kasu zama karazibi to shi ne Allah subhanahu wataala ya yi alkawari da annabi Musa ya ce ya zo zai yi littafi da shi kwana arba'in saboda haka ya zo za a yi bukaci shi kenan annabi musa ya shirya ya tafi wajen ɗura sini sina a nan inda za su yi miƙaci da ubangiji kwana arba'in a lokacin za a karantar da shi a taura duk ga abubuwan da bayanai da yake ciki dalla dalla ita kuma da taura ita ce za su yi aiki yanzu ita ce dokokinsu shi ne alƙur'anin su kamar yadda yake alƙur'ani ne ma'ana shi ne dokoki waɗanda za su bi annabi musa da zai tafi kuma sai kwamfiya in shugabanci jagoranci da ɗan uwansa harun ya kula da wannan al'umma kadda ya abin da zai ɗaraka su kadda ya abin da za a samu wata matsala bayan an tafi sun matta kastum la'ishila Allah subhanahu wa ta'ala ce ku duba sai suka riƙi ɗan maraƙi abin bauta bayan su suka ga Allah ba Allah da ya tsiratar da su daga fir'auna aka tsaga musu teku ba wasu mutane ba daban ne ba su din nan ne ba wanda aka tsaga musu teku suka bi suka ratsa suka fice sa'annan kuma aka hallaka fir'auna a gabansu to yanzu shi ne yanzu bayan sun tsallake kogi suka samu gari suka zamna yanzu da tsuwa ta zo musu a fitato su zo su karɓi annabi musa ya zo yi kafi ya karɓi littafin da zai kasance dokoki a gare su yadda za su bauta wa ubangijin da ya tsiratar da su daga wancan bala'i ubangiji allah subhanahu wa ta'ala amma ni bayan ya tafi annabi musa ya tafi miƙaci a wannan kwana arba'in sun mata kansu ijira sai suka riki ɗan mariko abin bauta suka manta da Allah subhanahu wa ta'ala kuna ga wani ko suwa yahudu wa a kwana a ganin da har sun manta wai yanzu na neman ubangiji da za su bauta ba sun manta da ubangiji da tsiratar da su yanzu aka kirkiro musu ɗan maraki wani mafiyaci daga cikinsu ya kirkiro ɗan maraki ya ajiye ce wai gashi wannan ubangijin musa ne ya manta ya tafi ya je don wani ingila min ma'adi bayan tafiya duka kwana arba'in wa antum zalimun alhali kuna zalimai masu ƙetare dokokin Allah subhanahu wa ta'ala masu zalunta kawunan yanzu ne tunani ne wannan wasu ne al'umma ce ko ina ba a zo ba a gaban ku Allah ya hallaka fir'auna a gaban ku Allah ya muku ni'ima ne yanzu har sun manta da Allah wa aka abu da rika ce shi ne Allah yanzu mu rika ne tsere ta da ku da hotun bala'i wannan ne yake Allah ke nuna mana kuma yana kalli bayyana mana kusan ko su ya hutu yanzu ka dan Allah a hankalce a kwana a bai mutum har ya manta da ubangiji da ya tsere da shi wancan abu kafin ya zo wani kuma lalatacce da cikin ya kirkira ɗan maraƙi aka yi shi aka yi hororo a cikinsa shaidan yana idda yana wani ruri wai ana roƙon shi shi shi annabi annabi harun da aka bar shi a gurin aka yi annabi musa mishi kwanto in al'umma yace musu ba gargaɗi da wa'azi da bai musu ba cewa wannan ba daidai bane ba ko zalunci kawo wannan abu da kai ba daidai bane ba ƙarshe ma ne neman hallaka shi suka yi saboda ya faɗa musu gaskiya wasu suka yarda wasu da wasu yawanci suka fi to da zai tafi ya bani kuma sai yi tsoron kan da ya dawo kuma annabi Musa ya shi ya fara ka bani Isra'il sai zanna a wannan hali kenan lalatattun sun rijayi na ƙwarar ana cikin halin haka annabi Musa ya dawo daga can Allah ya faɗa masa yace ai tuni bayan ka mutane ka sun dauki dan maraƙi sun yi wani Allah daban ba ni ba annabi Musa ya tafi cikin fushi wata irin al'umma ce wata irin kunya ce wannan abin ta kai ce daga in je in karɓe muku saboda haka da ya zo da wannan ita a taura ba kamar irin alqur'ani bane ba sun kan da ita wahayi bane a an dan sun kan da ita jumlatan wahida a cikin alluma aka ba shi yana zuwa saboda fushi da abin da ya gani yana da wannan alhaji wasu ba su kakkanni ya kama dan uwansa ya ja shi da dan uwansa cewa ya dan uwana kada ka zarge ni da abin da ba ni da laifi akai Yesu ya taba sai yace idan na tafi na bar waɗannan na tafi da masu imani kuma ƙarshe ka dawo kuma na yi wani laifin na ƙarraka bani Isra'il. Da harbi a bar su a lokaci guda ka zo ka ga abin da zai faru. Annabi Musa ya yi baƙin ciki da takaicin wata irin al'umma ta wani mutane ne wanda yake tare da su. A gaban ku Allah ya muku wannan ni'imar tsallake ku ko ina ba a je ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to gashi zan ba ku dokoki da sauransu amma Musa ya koma ya je a yi miƙa da shi kafin ya zo kawai shi kenan. amma duk da haka ku ji da tausayi na ubangiji da kamna sai Allah ce sun ma akwai na an ku Allah ce sai muka zafe muku ci ba ku a kori gaba kada a sake yi akan wannan ta'addanci min ba da zalika bayan yin wannan abu da yake nuna mara kyau da kuka aikata Allah ta yi kuma mu ga musa haka ce la'allakum tashkuru domin ku gode wa Allah kusan hakika Allah yana kaunar ku Allah yana son ku ya kamata a ce kan sake yin wani abu kamata ku zanna kuma kan ku karatun tare su kuma kan ku tare su cewa wannan abu da kamata a ce mun sake shi la'allakum tashkuru Allah ce bin bayan muku wannan don ku gode ni'imar da nayi a gare ku ku ci gaba yanzu da yin da'a yanzu duk abin da kuka yi na yafe muku bani Isra'il kenan ya huta kenan ku wanda bai san yahudu bai zo karanta wani aya da sura ya bane kusan jinsi duka Allah bayani ne a kansu ba wani wasu bane su ne wai waɗannan waɗanda suke kusan kamar a ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne su ne sahabban Musa fa ne kusa da Annabi Musa da kan dole ne matu ba suka aikata waɗannan abubuwa bayan haka lati wa id atina Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun Allah ce bayan haka sai muka bai wa annabi Musa littafi shi ne littafin al-Taura wal Furqana haka ne shi ma wal furqan shi ma shi ne littafin duka mana kalma ne aka ne aka yi a gurin ma'ana a nuna littafin nan na at-taura Allah subhanahu wa ta'ala yana ana tushe husnul adaf ma'ana a haɗa suke gabaki ɗaya ko kasancewar littafi ne sabkake da gun Allah subhanahu wata'ala furqan din shi kuma mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne ya ake mai musa kitabu wal furqana mun bai wa annabi musa littafin at-taura wal furqan ma'ana littafi ne da yake sauko da gun Allah kuma mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya shi ne Allah subhanahu wata'ala shi ko kuma wannan littafin har yanzu ya ku bani Isra'ila lokacin da na bai wa annabi Musa wannan littafi da gaskiya kuma mu karfafe shi da mu'jiza la'allakum tahtadun duka wannan idan kuka bi karantar wannan ta at-taura karantar wannan ta littafin Allah da ya sabkar muku shine at-taura kuka bi ka'idodin Allah tahtadun za ku samu shari'a da zara ku yi tadabburi kuka yi aiki da abin da yake cikin hukunce-hukunce za ku shiryu amma shi ma hakan sai ya gagara yanzu kuma ne sai Allah subhanahu wataala ke bayyana mana yaya hafizan yake sai Allah ce wa izqala Musa
وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم قوم أنتم باتخاذكم عجلة فتوبوا إلى ربكم
فاكتب Allah subhanahu wa ta'ala ce wa iz qala Musa li qaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum Allah subhanahu wa ta'ala sai bayyana mana yaya afwar ya yafiyar ta kasance saboda haka tuba shi yasa mun karanta a bacewa addinin Allah subhanahu wata'ala addini ɗaya ne aqida ɗaya ce kalmar tauhid duka addinin da suka zo tun daga annabi Adam har zuwa annabin karshen zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa ne yake bambanta bangaren shari'a ne yake bambanta saboda haka mu muka kawo misali muka ce bambancin shari'a tsakanin ta yahudu da ta al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bangaren tuba sai Allah subhanahu wa ta'ala al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wa sun tuba sun sun fari sai Allah ya fi musu amma al'ummar yahudu saboda mutane ne masu kaurin kai masu tsanani sai Allah ya galasa musu tubansu shi da su kuma waqtu bi anfusakum su kashe kawunansu ma'ana masu laifi marasa laifi su kashe masu laifi haka ɓangaren wajen najasa idan najasa ta taba tufafin baliyar yahudi saboda haka shi ne hukuncinsa ya kama gurin ya yanki amma mu nan najasa a al'umma mu zala sa shari'a mu zala sallallahu alaihi wasallam idan ta taba tufafin ka sa ruwa ka yanki duka waɗannan Allah subhanahu wataala ya ce yayi gegen al'umma kowa gegen tsaurin kansa ne aka yi masa hukuncin to kun ji kaɗan hukuncin su to shi ne ta'ala ta yi tsala musa da ƙauni ya muhammad sallallahu alaihi wasallam har yanzu labarta musu wannan labari lokacin da annabi musa ya ce wa mutanensa ya ƙauni innakum zalantum anfusakum ya ku mutane na haƙiƙa kun zalunci kawunan ku wane ne zalunci ne shi ne bautar wannan mariƙe da kuka yi ku bar allah zahiri ku dawo ku bauta wa mariƙe kafin annan Musa ya dawo daga mau'izin da Allah subhanahu wataala ya yi da shi alƙalamin kwana arba'in kawai ittikhasu kuma ajin wannan hikan maraƙe bautar maraƙe shi ne babban laifin shirka ce kuka yi wa Allah subhanahu wataala shi kuma Allah subhanahu wataala ba abin da yake kyama kamar shirka wa tubu ila barikum saboda haka ku tuba zuwa ga mahaliccinku ubangiji ku tuba zuwa ga ubangiji wannan laifi da kuka yi masa ba karamin laifi ba ne ba ya tuban yake faktuni an fusaku saboda haka ku kashe kawunan ma'ana ne masu marasa laifi tsarkakakkun su kashe wanda suka yi laifin zalikum khairun lakum inda barikum wannan kisa shi ne mafi alheri a gare ku a gurin ubangijinku mahalicinku saboda haka yarda ma'ana kenan kulle nuna yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kuma kun tsaya akan umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kuma ubangiji ne yake ba yanda kuka iya kenan kun bi umarnin ubangiji to ya kenan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubanku da su waɗanda suka yarda aka musu hukuncin da waɗanda suka zartar da hukuncin sun nuna kenan sun yarda da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sun tsaya a gurin umarnin Allah subhanahu wataala yin haka kuma shi ne mafi alheri a gurin Allah subhanahu wataala mahalicin ku fata ba alaiku idan kun yi haka to Allah ya karɓi tuban ku inna huwa tawwabur rahim domin shi Allah subhanahu wataala mai jiyar gidan mai karɓar tuba ne gafarar Allah tana da yawa mai yalwar rahama ne saboda haka mai shin kai ne Allah mai karɓar tuba ne kuma ya karɓi tubanku kuma ya ji kanku akan wannan abu da kuka yi saboda haka kenan kada a sake in kuka yi wannan hukuncin an ƙare wannan shi ne hukuncin kenan an fice wannan laifi da aka yi yanzu kuma aka a mana ta ce a yi nazarin gaba ko kuma a kirin da abin gaba ka a sake sai Allah ce ni
وإذ كنتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون Hmm.
ثم رأتناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون
Hmm.
وظللنا عليكم الغرائق ونزلنا عليكم المن والسلوى Hmm.
كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون
to idan ba kuka bana nemi jawabi muka ce dalla dalla matakin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi na yi wa bani Isra'ila bayanai mataki mataki ne wannan lokaci ta bangaren lausasawa da kausaya magana da sauransu wani lokaci ta bangaren tunatarwa da ni'imar da aka yi musu wani lokaci bangaren kuma zata zo da tsawatarwa duka dai ba da hanyar da Allah bai yi ba ta yi ma yahudi nasiha wa'azi da karantarwa amma ina yanzu dai kun ji wannan abu da ya faru wannan kissa ni'ima da Allah subhanahu wataala yi kuma ga yafiya Allah subhanahu wataala ya yafe musu to yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai bayyana mana irin nau'i na girman kan yahudu da jayayya da canza ilimin Allah subhanahu wata'ala da kafirci da saƙon Allah subhanahu wata'ala amma duk da haka Allah subhanahu wata'ala yana musu bayani da lausasawa da sauƙaƙawa amma ina ka ba abin da yafi makullin tsiyakiyar al'umma irin su babu abu mutane fitinanne baban zaga ne ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ce ya tsire musu kai kanka ka zaka ji ka san hakika sun tantance tsiriyar yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya karbi tuban su an yaje musu daga waccan bauta da suka yi ta dan maraki yanzu sai Allah subhanahu wataala ya umarci annabi Musa sai ce ka zaɓi mutum saba'in daga cikin al'ummarka ka zaɓi mutane daga cikin al'ummarka masu hankali masu tunani latijawa waɗanda za su je su yanki hanzari su ba Allah haƙuri akan abin da suka aikata Allah ya bai wa annabi Musa umarni ya zaɓi daga cikin mutanensa manyan manyan latijawa masu hankali don su je su yanki hanzari a gun Allah subhanahu wataala bisa ga wannan laifi da suka yi ba ƙaramin laifi bane ba bautar wani Allah bayan kuma ka san Allah shi kenan annabi musa sai ya zaɓi mutum saba'in zaɓaɓɓu daga ciki shi ne allah ke ba mu labari a can cikin surat al'arab ya ce wa khtara musa qaumahu وَأَنَّ
Allah subhanahu wataala ta ce wa khtara Musa qaumahu sai annabi Musa ya zaɓi daga cikin mutanensa saba'ina rajulan mutum saba'in limiqatina domin su zo su yi ganawa da ubangiji mutum saba'in ya zaɓa masu hankali manya za su zo su gana da ubangiji su yanki hanzari su bai wa Allah haƙuri su tuba kan abin da ɗan uwansu wawayen suka yi daga cikin wannan abu na bautar wani kafin a tafi sai annabi musa ya ce waɗannan mutane na farko a yi azumi saboda haka don a samu a tsarkaka sa'anin ba kowa ya yanke tufafinsa don a je gaban Allah da tsarki da haske da annuri ya sa su azumi ya sa su yi tsarki ya sa su su yi tsarki su wanke tufafinsu da baki daya ma'ana duk in mutum ma yana da wani ɗan barshe barshe da sauransu a tuba zuwa ga Allah kafin a je gaban ubangiji shi kenan suka yi haka suka fita suka tafi uri sina a can ne inda za a yi miƙati da ubangiji saboda haka da suka je kafin su isa akan hanya sai su mutane saba'in da suka ce wa annabi Musa dan Allah muna neman alhurma idan mun je ka roƙa mana Allah mu ji maganar sa saboda ka annabi Musa ya ce to shikenan ba ne ku zan roƙi ubangiji annabi Musa da aka je ya roƙi ubangiji akan suna so su ji maganar ubangiji ce to ba laifi Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa wa annabi Musa wannan a matsayin bukatar tashi da aka zo saboda haka annabi musa da ya tunkari wajen dutsen sai wani hadari wani gizagize sai ya taho da ya zo sai ya rufe shi ya rufe dutsen ya rufe su saboda haka shi ma sai annabi musa ta to su kusanto su ma su taho su ma suka zo suka shiga cikin wannan gizagize aka rufe su amma dukansu suna sujada dukansu kowa duka yana a sujada hadari kuma gizagize ya rufe ya yi limini ya rufe dutsen da duk wannan gurin gaba ke daya a lokacin suke jin hirar Allah subhanahu wa ta'ala da annabi Musa wa kallama Allah Musa ta kalma ma'ana duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗawa wa annabi Musa suna ji su ma annabi Musa da ba da haƙurin da duk abin da yake suna ji da kunnensu yana faɗawa Allah kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tubansu da sauransu bayan an gani ganawa da Allah da annabi Musa kuma su ma suna ci sun ji alhuwa da aka yi musu sun ji da wani takar kuma sun yi shi kenan da an gama ganawa da Allah da annabi Musa saboda haka sai girgi da kuma sai yayi sai kuwa shi kenan yanzu kowa na ganin kowa aka tashi ni suka ce wa annabi Musa suka ce wa annabi Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara Musa ni ne da amma dabaran nan kamar wani waye da wani a shiga ya zai ka ce wani ya ce wallahi wannan ba ta hankali ne ba duka ce wa annabi Musa suka ce wallahi lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara ya ce wallahi da da wannan dingulin da kuke mana wai ayya ne wani dabara ce zaka yi mana shi din da dama da shi da mutane sai su waye udu shi ne Allah ke bayyana mana dalla dalla a nan ba ta fa a gurin suka ce wa annabi Musa wallahi da zan imani da kai sai Allah ya fito karara mun bai shi to dan Allah ka duba shi kanshi annabi ya bai isa da Allah ba baran tuna ku suka ce wani tuwa tuwa ce yayi musu ya za a shiga cikin wani duhu a ce wani ne na Allah yake kai ya fito Allah karara da bai shi Yahudi kenan shi ne Allah subhanahu wataala ce wa iz qultum ya Musa kun ji dalilin to gashi nan sai Allah subhanahu wataala ce wa iz qultum ya Musa ku tuna har yanzu ya ku bani Isra'il lokacin da annabin ku annabi Musa ya fita zuwa ga Allah subhanahu wataala domin yankan hanzari akan laifi da kai masa na bautar gumaka wa qultum sai kuka ce lan nu'mina laka bayan kun nemi alhurma an sa ku cikin wannan alhurma kun ji maganar Allah subhanahu wataala kun ji abin da Allah suka tattauna da shi da Allah Musa da kuma ya haɗe muku da duk abin da aka yi sai ku ce lan nu'mina laka wallahi Musa ba za mu gaskata ka ba cewa wai wannan magana da muka ji maganar Allah ce hatta nara Allah zahara wallahi har sai Allah ya fito kirkiri firi fado firi fado ko ya fito mun gan shi wannan magana da suka faɗa fa akhazatukum sa'iqa amin ta ce Allah ya turo ta tsawa mana wata wuta ta zuga baki duk baki da ta kona su dukkan saba'in su mutu da sun fice sun fice ma'ana sun kai su yana da uji sun fice doka wata da tsara ce wannan Allah da kuma da kayan wasa annabin ku kuma a nan take a gama abin kuma a nan take ku fito ku ce ko ba ku yanda ba to waɗannan wasu habban ne ba na kirkin ne to na yanzu in dai sun waɗannan abu yaya manyan ne ba sahabban ne irin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne sahabban Musa ba kuma kun gida fahtara Musa Allah ce zai da annabi Musa ya zaɓi ya tace ya rauraye ya zaɓi guda saba'in na kirkin ne ya zauren suke na garfatin ne Allah ce fahtara Musa saba'in rajulan min katina ne masu hankalin ne ya fara ya kai ta kuma sun yi suka yi wannan kwaɓa to na gidan yaya suke kuma waɗanda suke kusa da annabi Musa ne na yanzu kuma sun kuma yaya jikoki ku sani fa inna ɗabi'atin mutasarriya haka malamin ta alimu ke da ɗabi'a na so bace to kan an ga tashi aure musulunci ce aure gidan kirki aure matar ƙarfa ka zaɓa ma ƴaƴanka uwa in dai tana da riba ɗabi'a to wannan abin ta masu kifi to ku diba kun daga attribution asalin Allah ya ɗauko mana tarihin su ne tukwa saba alkawari wannan a jikin su yake cin mutuncin Allah da zagin Allah wannan a hannun su yake to saboda haka dan sun karkashe falasinawa sun yi ne na harfin tashin hankali su kwanda su ɗauke shi ma'ana su halal ne zubar da jini duk wanda ba da Isra'ila ba duk wanda ba da Yahudi ba saboda haka Allah ce ba a kaza to musa'ika a nan take Allah subhanahu wataala ya turo musu tsawa ta kashe su wa antum tanzuru kuma suna gani a nan take dukkan su da suka mutu kuna ga abin da ya samu bayan sun mutu mutum saba'in to annan Musa ya zo da mutum saba'in kuma manyan gari kuma an kashe su yanzu kuma zai koma gida ya zai ce ma mutane yanzu ya zai ce musu babu shi rasiyar da shi aka ji tashin hankali kuma manya masu hankali da latti da wani ya faɗi a gaje kuma an kashe su ya da mai da mu kai ya ce ya zai kashe su ne su da su kuma an gaba annabi musa a nan take bai su jada ya kama kuka sai da ya kwana ya wuni yana kuka da allah subhanahu wa ta'ala yana rabbi ma za a kone ni bani isra'ila wa kad ahlakta khiyarahum shi ya ubangiji ni zan ce ma bani isra'ila ka hallaka zaɓaɓɓu da tijawa manyan garin ya Allah ne zai zai ce musu wa ma za la yadu rabbu hatta ahyahu annabi Musa bai gushe ba yana kuka yana kuka ga ubangiji ya Allah ya Allah mutu ba ya Allah ka raya su kada ka ga mun koma gida haka in zan ce musu manyan ne masu da hankalin ne ba masu hankalin ne dubushe da sai ya yiri ya kwana ya yiri yana kuka yana roƙon ubangiji Allah ce sun ma ba su na kuma ba da mautiku Allah ce ta kuma muka tayar da su muka tayar da ku bayan mun kashe ku su kaga anan ma kuma ya fa aya a gabansu a kashe su kuma a gabansu Allah su mata tare su ɗin ya a kashe sun tabbatar sun mutu kuma kasu an tayar da su bayan sun yi sun kwana sun yi a mace suka tashi kuma suka rayu aka ci gaba da rayuwa Allah ta yi ya muku haka la'allakum tashkurun domin ku gode wa Allah akan ni'imar da ya a gare ku ita kanta ma tayar da kun da aka yi to ya kamata su ma kansu su su zai karatun tamu su waɗan masa da ko su ma kansu aka masu ɗauki da duniya da su ga sun mutu sun je lahira kuma sun dawo duniya ba da aka taɓa yi sai a kansu kun ga kaɗan ni'imomi da Allah ya faɗa mana ma'ana ni'imomi ne Allah bai ma kowa a duniya ba sai su ma a wata ƙabila da aka kakkashe ta ta je lahira ta dawo sai a cikin bani isra'ila kuma ga su sun tabbatar su sun mutu in da waiwai ake faɗa a idza mutuna wa kunna turaban wa izaman a inna la mab'usu aw aba'un al-awwal in kafirai suna cewa yanzu idan muka mutu muka rubuje za a tayar da mu to ga su kuma Allah ya nuna musu zahir sun mutu kuma an tayar da su kaga anan su ya kamata a ce sun kuma kowa imani su ya kamata a ce sun kowa gargaɗi da wa'azi da jan kunni amma ne ya kamata a ce an fice ko kamata a ce a bani Isra'ila kuma ka sake saba wa Allah to amma gari ne sai Allah ya ce ni ثم بعثناه من بعد موته لعلكم ترون
Thank
أمم.
you.
أمم.
Thank to kun ji wannan ko to yanzu kuma a yi mun suka ga yanzu kuma ga wata sabuwa Allah ce ya zalanna alaikum gamama yanzu kuma Allah subhanahu wataala zai tunatar da su wata ni'ima da ya yi musu wata ni'ima ce lokacin da suke cikin duniya na shekara arba'in saboda su yi wa Allah laifi sun ƙi shiga wani gari da aka ce madinatul jabari suka ce wa annabi Musa izhab anta wa rabbuka faqatala ma'ana ne yanzu bayan suna nan a dashin nan wani gari yanzu sai Allah subhanahu wataala yake so ya ba su babban birni su je su zamna inda kuma za a yada da'awa da sauransu su bar dajin nan kenan kun ga bayan sun fito daga wancan ƙetarewa yanzu kuma a gurin da aka ƙetare ne ba ka aje ko ina suka yi wannan laifin yanzu kuma ka duba zaɓi na Allah yanzu ake so kuma akwai babban birni a riha babban birni ne da su jami da suke ciki manyan mutane ne da sauransu to yanzu Allah subhanahu wataala ke musu ya musu kwamfiyo din wannan gari ka duba ko umarni ne shi Allah subhanahu wataala haka ba a baka abu banza sai ka rike asbab ku je ku yaƙi mutanen garin nan ku hudda su da garin saboda haka ku zamna a gurin nan ne birnin da Allah subhanahu wataala ke su zamna kafin a tafi annabi musa sai tura mutane acid daga cikin dabin isra'ila ya zaɓi shi ma mutum goma sha biyu masu hankali iri yake su je garin kafin idan za a je a yaƙi gari sai an ji an yi karatu garin strategy garin mafita garin a kewaye yake ko ba a kewaye ba kofa ne garin yake mafita nawa ne in an shiga yi ko da an ka kurkuce ku ta ina za ku sabce ya ya kamata sa'annan garin ya ya kamata a duro masa ya ma'ana ne su je su karanto garin kafin a je shi da yaki sai annabi Musa ya zaɓi mutum goma sha biyu ya ce to alƙawari idan kuka je duk abin da kuka gani da mai daɗi da mara daɗi kadda ku faɗa ma kowa ni kaɗai mun aike kuma ni za ku zo ku faɗa ma domin strategy ne za a zo a sani shi kenan waɗannan mutane suka tafi da sunan baƙi suka shiga gari da suka je suka tadda mutane gaskar zarkata mutane ne dama su ne sauran adawa ne Eh, dama abin da bayani ta ce al'umma tun suna tsarin annaba adam ne tafiya ya yake ana rabuwa su da su ja dukan nan manya-manyan mutane suka dan su suka ce kawai yanzu wannan ne musa ke cewa mu zo mu yaƙa suka zaga garin suka rata garin suka yi mene ne wani ƙauye ma aka ce a a kisa da aka bada sun je sun ɗoye a wata garka wani mai lambu ya zo yana ciran lambu ko sai haɗa da su sai da ya ɗaga kai ne ku mutane ne iri ya da mutu a mu muka atlas gaban shugaba sarki sai ya gina suka ce a su mutanen annabi Musa ne ya turo su zo su zo su yaƙe su kasa kasa suka ce kun gan mu yace yace to shi kenan ku je ku shiga aka tuka ta ku je ku shiru su ma kaga alfahari shi kenan suka zama duk kuka da gari duk da yadda zafi su ma da yake sun rena su ma kafirai ne suna ji da kansu waɗannan ɗan bisin ɗin ya biyu su sai da zanto ya ga aka sauke su aka bai suka tubu da suna zuwa gari maimakon su fara tunkara annabi musa ta ba a yi daga batun gari aka bada labari kai kun ga mutanen a ba ka za ka za wannan ya faɗa wani mutum biyar suka rike alƙawari suka ne suka faɗa wa annabi musa yaya gari yake yaya abin da ya faru mutum biyar a cikin goma sha biyu goma nan kawai da suka zo yadda ka san an buɗe jarida haka suka ta yaɗa mutane suna jin labari annabi musa da ya magana kace izhab anta wa rabbuka faqatila eh fazhab saboda haka suka ce wa annabi musa musa wannan garin da kuke cewa ba zai mu shiga wallahi ba zan mu shiga ba ma da yake matakan mutane na suna cikin wallahi ba zan mu shiga ba fazhab anta wa rabbuka ka ji da bakar magana ma wa Allah ma ba bari ba to saboda haka mutumin da yake faɗa wa Allah bakar magana ya kai dan adam zai dauke ka wannan dan yahudu ba su yaki mutane ba ba su yaki mutane duniya da mutane ba su su kadai ne al'umma nahnu abna Allah wa ahibba su su ne ayyan Allah masoyan Allah wai kuma duk wannan barnan da suka yi suka ce wai wuta ko azabar kwana bakwai ce kawai za a yi musu eh shi kenan an huce kan haka suke shiganta da suke iskanci na bayan ƙasa cikin ya jam'iyyar da kulla alƙawari da yahudi ya kulla banza kuma ga shi duniya ta shaida wani irin alƙawari ne ba yi ba wasu lo an zamna sharmin shanka an zamna ina ne berlin an zamna ita ce amurkan ba zai ta ƙarfe duniyar ma da an zamna a banza su ne gani ba kai kayan banza ne sun da kowa su saboda su ne mutane kai su ne ayan allah saura ko duk bayi ne hatta tuta su jajin da yake cikin tuta su wannan ɗan tsinin kan da yake nuna kansu ne yake nuna sauran duk duniya bayan su ne ƙasa su da su sai ya ce wa annabi musa matuƙar waɗannan mutane suna cin garin nan to ba zan je mu yaƙe su ba in ana so kawai Allah ya hudda su ni mu je mu shiga in kuma ba haka ba fa zahab anta wa rabbuka ka tabi kai da Allah naka ba kenan gida nasu bane ba anta wa rabbuka kai da ubangijinka wa qatila ku je ku yaƙi mun gaban mu ba inna ha huna qa'idu saboda ku mu muna anan ba inda zamu shi kimar to wannan bakar magana da wannan abu da suka yi to shi ne sai Allah subhanahu wataala ya buga musu umma ta shekara arba'in to ku je umma ta shekara arba'in kuma ku duba shi sanya wata ku fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasa ku ji tsoron wata fitina wanda ya fitina in ta zo ba ta keɓance waɗanda suka yi zalunci a hannun kirkin take gamawa in dai kuka bar wasu a cikin da ai kun ga shi ne sharrin matsiya ta mai yahuda da nasara a kamu da doka a'a ai kowa yana da aikinsa mutum ya abin da ya ga dama to ka in kana da aikin kai abin da ya masa baka halitta kanka ba kuma ka fita da ƙadduriyar ta Allah ka fasa nishan lumfashin Allah yau ku ubangiji ya nuka ya maka ƙasa ya maka lumfashi ya baka za yau kuma ka ce abin da ka ga dama zaka aikata kai inwa ba za ka huta mishi ba yau shi ne kuma ɗau- aka ɗora wa doka a ƴancin ɗan adam ƴancin rayuwa kowa a bar shi ya abin da ya ga dama to a kuzo ku nemi ƙasar ku ku nemi duniyar ku da lumfashin ku da ɗauka ku shiga ɗinku da komai sai ku je can sai ku yi abin da ku ga dama amma ba ƙasar Allah ba haka suka zalunci to shi ne ta aka dora mana a shi kenan ɗayan ya kasance ɗan wani yana abu da ba daidai ba a uba ba su saka hana ba makwauci bai sai hana makwauci ba abokin zama kai hatta ya gida ma a dangi na mutum bai sai ya hana wani ba wai yana da yanci to ba komai ne babban masifa in ta zo duka gabaki ne kaga shi zai ta'ammani kun ga annabi Musa fa annabin Allah yana cikin su amma Allah ya jefa musu fili sai in shekara 40 ta bala'i a cikin wannan bala'in annabi Musa ya rasu arba'in kasan bai kare ba annabi Musa ya rasu aka samu ɗa ɗalibinsa ya ɗauka shekara arba'in ba ta ƙare ba amma yana cikin bala'i saboda wasu suka tsokalo shi sun ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hace mu ji tsoron barin wasu suna laifi a ƙalisa ce ‘yancinsu ne ba san ta ‘yanci ba al'umma ƙasa ce idan wasu ka jawo bala'i ko bala'i kuwa zai shafa ya zama da lokacin da manzon Allah yake hira da da Aisha yar mu'minai tace wasu al'umma ne za su tabo sai sun zo matsalin wad Allah zai shafe su Aisha tace ya Rasulullah akwai kasuwanni akwai kaza da kaza da kaza ba da akwai wasu yokin kasuwa ba san laifin da aka yi ba amma Allah zai shafe duka gurin sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hada ma Aisha yace al'amarin ubangiji haka yake in yi masifa sai sai wasu kaza ya fito duka za ta shafe kawai sai an je lahira a can za a bambance wani kasuwa ya zo ba ruwan shi bawan Allah ne mumini mai tsoron Allah hudda shi a'a lalatacce ne da shi amma a nan duniya an kare sai an je lahira can za a bambance saboda haka doka ce Allah subhanahu wataala dora mu ji tsoron wannan cewa za a kyale ɗan adam na a'a ai ba shi kaɗai ne ba ba ƙasar shi ce ba ba garin su bane ba to ana cikin wannan bala'i saboda haka Allah subhanahu wataala sanadiyar haka sai ya dora musu wannan saboda sun saba wa Allah aka dora musu wannan yunwa to amma ku diba a cikin wannan duniya kun ga ɗan kaso ne na Allah Allah ya yi fushi da su amma kuma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ke tausaya musu shi ne sai Allah ce wa zalalna alaikum al-gamama ya ku bani Isra'ila har yanzu ina tunatar da ku ni'imar da na muku bayan kun saba wa Allah bayan kuna cikin kasan Allah subhanahu wa ta'ala cikin duniya ta shekara arba'in da Allah ya buga muku saboda kun saba masa amma duk da haka kuma Allah yake ci ya ci gaba da kulawa da su duniya da kuke sai ku tashi duk da takin takin daga nan kamar za su tafi garin kawai sai su kwa amin su yi ni suna tafiya da su kwana su bi dare suna ta tafiya suna ta tafiya sai an tashi a gari da safe kenan dare ake bi saboda sanyi a yi ta tafiya a yi ta tafiya washe gari da safe tashi kawai sai su gashe kewaye ne kawai su kai da za a ce mu tashi kuma a sake tafiya ya za a yi a haka sai sun ta tafiya sun ta tafiya su kwana ana yi in an gaje ta ko sai a shi a gurin ɗaya da suke ta wannan tattawulan wula'i shekara arba'in ga su kuma a cikin sahara sai Allah ya tausaya musu ga rana kenan da rana ba iya tafiya ni Allah ya musu Allah ce wa zallalna alaikumul gamama shi ne sai Allah ya turo girgije siye musu inuwa a cikin sahara ga su inda suke kai girgije ya rufe wannan rana ya kare musu rana domin rana tana iya musu illa ta koda shekara arba'in sai Allah ya sanya wasu kuji da ta ni'ima har yanzu akwai kallar Allah yana son su mace ku tuna wannan ni'imar wa salamna alaikum al-gamama muka sabkar muku da ni girgishi bayan wannan inuwa ta girgije an kare su daga rana Allah ce wa anzalna alaikum al-manna wa salwa yanzu ana cikin daji ba gurin noma babu waɗannan abu suna buƙatar abinci to duk duniya ba a san taɓa cin abincin aljanna sai bani isra'il Allah ce a wannan an buƙatar kace ne ba ana fushi da su ba amma Allah ce yake sabkar musu da abinci daga aljanna al-manna wa salwa man wani abu ne da yake da kadiri kamar zuma in aka ɗauko shi sai sa a ruwa sai a ƙara ruwa a kaɗa a kaɗa sai a sha salwa kuma abinci ne na tsuntsa irin kazar dajin nan wanda ɗaukar ɗan mai ɗan kabarin nan kazar wannan ya kike mata salwa eh salwa ba hausa abin ta akwai fakara fakara akwai manyanta ma'ana tana da zaƙin nama Allah ta ita ce a gashi a soye ake kawo musu ga mai zaƙi ga kuma mai ɗanɗano a ci gasasshen nama soyayye halafiyayye sa'adin kuma su haɗa gaji wannan man'u da an sa shi a ruwa suka kara ruwa suka kaɗa kawai sai a sha haka abincin nasu ma a wannan shekara arba'in kuma in wai hakan wa Allah ya fushi da su fa a haka ɗan kaso ne bani isra'ili yahudi kenan kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah subhanahu wa ta'ala ku ci daga abin da muka arzuta ku duk da haka Allah ya fushi da su amma ne bai sa ya kyale su ba su hallaka wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yasmun Allah ce ba su zalunce ni ba dan sun kafirce ma da sun sun bishire ma waɗannan mu'minoni da Allah ya musu masu yawa Allah ce ba su zalunce ni ba sai dai kawunan suka zalunta ku duba fa mu'minin da Allah ya amma duk sun bijire ma waɗannan mu'minin duk sun kafirce waɗannan mu'minin amma Allah subhanahu wa ta'ala bai fishin ba yana kulawa da su to shi ne Allah yake tunatar da su waɗannan ni'ima wai waɗannan dogodin da suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake tunatar da su irin abin da aka yi ku ƙara godewa Allah kuma Allah biyayya amma idan hakan ba ke ba sai Allah ce ni gaba da wasu guda ce masu taurin kai ne ku sake jin kowa ta ni'imar Allah ce wa in kunna dukulu hadhihi alqarya shi kenan wannan kaso ko wannan turuwa da Allah ya buga musu ta shekara arba'in bayan wancan laifi da suka yi shi ne suke ta yawo a cikin sahara suke ta yawo a cikin sahara amma ni dan kasu ta gayyara Allah subhanahu wa ta'ala ya sa girgije musu inuwa kar su mutu da yunwa Allah subhanahu wataala ke sabkar musu abinci daga aljanna kai in lokacin abinci yayi na safe na kai a hudu ya sauko ya ci da rana a sauko a musu ci da daddare a sauko musu ci ka ji da gata ai ya kamata daga nan masu ji kai ya kamata dan Allah mu fasa saba wa Allah amma a haka aka ji sai da suka shekara 40 sai da shekara 40 ta cika yanzu ne filishin ta ƙare yanzu a wannan lokaci Allah subhanahu wataala ya halakar da waɗancan mutane yanzu sai aka ce musu to yanzu ku zo ga garin baitul maqdis ku je ku shiga lafiya ne yanzu babu su tada ba yana yalla suke san yanzu an hudda mutane Allah ya halakar da su yanzu ga garin aka ce su je su shiga amma shari'i na shiga garin su duka su yi soyi sun je shiga kofar garin su yi sujada suna masu neman gafara Allah subhanahu wa ta'ala akan abin da suka yi shirkina kawai ku nemi gafara Allah in kun je shiga garin ku yi sujada su zuka kansu su sujada su nemi gafara Allah shikenan an yafe musu magana ta fice akwai sauƙi ko babu to amma me suka ce gashi sai Allah ke ba mu labari yace wa izqul madkhulu hadhihi alqarya Allah yace tuna musu wannan ni'ima bayan an gama wancan bala'i da sauransu Allah ce muka ce ku zo ku shiga wannan gari bayan sun fita daga wancan umuwa ku zo ku shiga wannan gari shine baitul maqdis fa kulu minha haythu shi'tum ragaban ku je Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ibace in kofi a yalwace da arziki da ni'ima wancan abin tsoron da kuke nema duka Allah tafi da shi babu tsoro ba firgici ba yunwa ba talauci ba kaza ga abinci na a yalwace ni'ima ramadan mana bisa da daɗin rai haifu shi kuma ku ji duk inda kuke so a yankin a cikin garin ne ku ci duk inda kuke so ku yi abin da kuke so amma ne wadda kulin babu sujada sharaɗi idan kun je ƙofar shiga gara ku shiga garin kuna mai sujada ku shiga garin kuna masu sujada godiya ga Allah subhanahu wata'ala akan ya tsarkake ku ya sanya kun ga ƙarshen wannan kaso kun ga ƙarshen wannan kunnuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya dawo da ku cikin al'umma to ku mishi godiya da wannan sujada ita ce godiya nuna godiyar ku ga Allah kamar an sako mutum da kaso to ku je ku ne ku gode wa Allah wa qulu hibbatan amma bayan kun je sujada sai ku ce hibbatan ma'ana hibba da yaran su ma'ana Allah ka yaye mana zunubi ka sarare mana da zunubanmu ka gafarta mana dukkan kurakuranmu shine ma'ana hibba da su da yaran su Allah ka yafe mana zunubanmu ka gafarta mana abin da muka yi shi ne ma'ana abin da Allah ma su yi sujada su goyi su goyi wannan kawai abin da aka nema a gurin su kawai yaghfir lakum khatayakum Allah ce idan kuka yi haka za mu yafe muku kurakuran ku duka da kun bakun da kun shiga gare ku kai sujada kuka faɗa wa Allah wannan kalmar Allah ce mun yafe muku kurakuran ku wa sanazidul muhsinin Allah ce kuma za mu daɗa muku kyautatawa akan kyautatawa mu ba ku lada mai girma ni aka yi tabaddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum daga cikin su wasu suka canza suka ce sai suka canza maganar da aka faɗa musu ba wanda aka ce ba suka faɗa ba maimakon suka faɗa sai mai zai ce musu da kun sa abin da aka ce muke in muka je ku ce habba hidda yau hidda in suka yi hidda sun ƙara Allah kawai ku ce habba hidda ya fi mana habba kuma ƙwaya ƙwayar gero ƙwayar masara ƙwayar dawa ƙwayar shi ne habba ya hidda canza maimakon hidda sai ku ce ku ce habba aka ce kawai shi kenan kowa zai zai ta habba habba habba habba habba maimakon su da hidda kai ɗaya suka ce hidda Allah ke nagace zan yafe muku gaba kiɗa haɗa yafin kurakurai ku فبدل الذين ظلموا sai azzalimai da suka ci cikin su suka canza maganar Allah qailan ghayra allazi qila lahum maganar da aka faɗa musu ba ita ce suka faɗa ba habbatun fi sha'ir maimakon hudda suka ta habbatun fi sha'ir fa anzalna ala allazina zalamu rusan min as-sama'i Allah yace kuma kabila ka je ko ina ba yace Allah yake muka sauka musu da wani masifar kuma wani bala'i daga sama bima kanu yafsukun saboda abin da sun kasance suna aikata na fasikanci ma'ana ne aka saukar musu sai Allah subhanahu wataala sai ya saukar musu da annoba da'un kwalara kwalara yanzu wannan iskancin da suka yi Allah saukar musu da kwalara ma'ana sai da mutum saba'in dubu saba'in a a- awa guda suke mutuwa saboda bala'i kabilar an ba ku garin kyauta kawai ku zo ku nemi gafarar Allah amma shi ma sai suka canza to yana yahudi ne da Allah to ina kai dan adam zasu tausaya maka Allah ne suke ma wannan gandu baba Allah ne suke sabawa wannan kaɗan full stop kenan lokaci an nuna lokaci ya zama kwana a nan gobe zan tashi kan wata gabar ita ma har yanzu ku shi duka ni'imar da Allah ya muna insha Allah da fata mun kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da kuskure Allah ya kai mana bukatun ayya eh alhamdulillah kamar yadda yake sunna lokacin tafsirin ramadan shugabanni suna zagaya guraren tafsirai dama gurguru suke ta zagaya wancan zuwa da shugaba yana ziyara ce tashi ta musamman ya kawo mana yanzu wanda ita ce ziyara ta shugabanci kun ga tare da mambobinsu da baki daya da inda guraren tafsirai suke haka suke zagaya insha Allah kafin ramadan ya kare suna kaiwa to insha Allah kenan yanzu yadda su shugaba zaka zo ka yi gaisuwa ko zaka zo kai bayani da al'umma insha Allah eh kuma wannan ziyara ce kuma alhamdulillah ku duba rayuwa da tare da laciya suke malaman tsoro da shi ake tafawa yanzu ka ga yanzu bana gashi ya zo babu rayuwa kenan yanzu haka ne wata rana waɗannan su ne latija mu da baki ɗaya da su aka fa suna kun gan su nan sun malam Ahmad Rufai latija mu da malam Habibu tun muna ƙanana da su suka kafa sunna sai aka ta gudarwa da su ta yi hijabi da aka ba a isa a sa ba makarantar mata ana ce mata kafirci malaman ma na gari suna cewa kafirci ne sa hijabi amma yanzu ta zuwa zuwa zama suna kwaya da wannan kuma imamu na tare da imamu sahaba masallaci ne na sahaba na can kwanan rahama sannan muna tare da sakataren ɗan agaji eh, abdulhadi wanda kowa ta sanin sa sa'annan kuma muna tare da ramadan shi kuma ɗaya ne daga cikin mabobi na kwamitin shura na a kuma shi ne aminu sunduk na ƙungiya gabaki ɗaya sai kuma shugaba shi ne da aka fi sanin sa da launi ya nuna major insha Allah kenan za mu saurari shugaba Allah saka da alheri kuma muna godiya akan wannan ziyara da aka yi mana Allah saka da alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا يهدي بعده جماعة السلام عليكم ba wani ban da hudu ba dai yau bane kenan tun da aiki dole a gaisa ya da gira tsari da wani mun gode Allah da ya bar mu kasance a wannan lokaci a mai albarka kamar da hudu ta ba shugabannin mu guda biyu duka shekaru da aka samu kuɗi aka yi da su ake kuma ka gaba na musamman to muna fatan ƙarshen ta dai wannan a ƙarshen azumi mu dace da wannan takawa da ake kullum duka kahin al'ummai da suka zarce kahin kahin mu kuma muna fatan su malamai da suka alabiya su kuma lafiya mu gaba ɗaya mutane na da kamar da na faɗi yanzu na yi la'akari kamar an buga eh, matasa sun yawa wani babba alfahari to kuma Allah sa a riƙe riƙewa kuma a bi kan ladabi da biyayya a bari karatu ya zama kan a zahiri kai a gauga ina gudu suna karatu wani sun jima suna mutu da baɗi kaga su latijan da aka hala da su sun zama kuma mabiya karatu domin ba abin da zai fata sai Allah sa ba ai watan da mu aka fara wani watan da mu aka kare kuma tare in wannan sai mu roƙi Allah su wannan shugaban da suka gabata su imam su shi ma tsoro su abajinta su alhaji hasan duka shugabanni da shi shugaba na ƙasa ga waɗanda ya su na rayuwa wanda suka so na Allah duka Allah riƙe su da rahama kuma za ka nuna Allah samu cika da imani ƙarshe kuma su ƙasa cikin yanzu da ake duniya yanzu barazana da ake musulunci Allah ya ɗora musulunci bisa kafirci Allah ya ƙanƙantar da kafirci wannan yanzu da ƙasar take cikin na tsaro da na tattalin arziki Allah ba mu rijawa musu da maƙiya Allah ka ba mu sabon arziki mai albarka Allah ka taimake mu mutuwa na waje da cikin Allah kuma sai su kuma Allah ya maganin su shugabannin mu Allah ba su tausayi su tausaya mana Allah mu yi da Allah sa kuma ba mu haƙuri bi kuma da aiki ban duka su aiki gaba sai mu ya kan kuma inda Allah haɗa mu yau kuma su da ɗin da ɗin wani haka Allah a sake taruwa a ba. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك